بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna neman ya taimake mu. Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukanmu. Wanda Allah ya shiryar da shi babu mai ɓadar da shi wanda kuma ya shiryar da shi. Kuma shi ne mai hadawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya.
halatta saboda waɗannan lallai annabi Muhammad sun hujja da halaccin naman da halaccin naman dawaki da abin da asma'u binti abubakar siddiq ta ce Allah madaukakin so ta wani ayyuka annabi muka ci a zamanin nan da Allah da sallallahu alaihi wasallam mara bakar gumi ya ce domin tabbatar da kuma a cikin buhari da muslim daga jabir kuma Allah ya yarda da shi ya aiko shi domin ya gurguza mun ci dawaki da jakunan jeji a kai khaibara addinin ainihin kuma annabi tsira da aminci ya zo da tabbata a gare shi ya hana Ma'ana- jakunan gida Allah ya yarda da wannan jakunan gida amma ya kyale su sun ci naman naman jaki jakin dawa da ko wata naman shari'a.
shari'a wadda ta sauka Mana ya ce a cikin Abu kafin Dawuda sauka alqur'ani aka ce mun so mun yanka dawaki da alfadarai da jakuna da hanyoyin wasa kama mu dai a lokacin Allah bai amince da su ba ya sha su amma sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana mu ra'ayi cin ko wata jakuna fadakura da alfadarai da take ya kan hana mu cin da dokar da Allah madaukakin sarki waɗanda ya yi ainihin annabi duka babu shakka waɗanda ainihin malamai ido daga malamai da kuma hadisan annabi da ya kawo sannan jama'ar da magana malam abu da mahmudu gumi ya ɗauka daga cikin halal gidan ita ce abin da Allah madaukakin sarki a ya ganin halatta ra'ayin cin doki da wajen da Allah madaukakin sarki ya haramta
domin surar ta sauka a makka amma hadisan hukuncin da yana hukunciyar hukunciyar fatawar malamin shi saboda haka hadisin malamin da ta baya shafi canza dokar da Sai Allah ce bai zo da madaukakin sarki ba.
ya Wato tafsirin shar'anta wa annabi shi ne a ba.
cikin alqur'ani Haka ne, ci abin da Malam Bakar Mahmud Gumi ya faɗi kenan jama'ar musulmi to amma abin abin mamaki mamaki sai sai da ya daga cikin waɗannan malamai da ke da awarwai su ne ya da wannan kungiyar izala ya ya yi nuna cewa to in har malam ya faɗa musan Domin cewa dai babu shakka malam ya faɗa addinin musulunci kuma za mu kawo a cikin harkar mu tana a kan nafsin abin da ya rubuta da aka akwai yi shi a harkokin cikin ibada ibada akwai babu shakka ya harkokin faɗa.
mu'amala ya ce to harkar da ta shafi ya kawo gidan shi ya soke ko ya malamai suka kawo fa'ida Wannan da ba hujja cewa bace ta to ba.
halatta mutum ya shiga yanzu ana nufin ne idan malam ya rubuta abin da shi bai yarda da shi ba
kuma a wajen kaifiya ne abin da ake cewa jajen cin naman dokin nan ba wajibi ba duk abin da ya zan cin naman dokin nan ba cewa aka yi sunna ba babu yadda za a aika aikata in ka ce wajibi sallah ko wani addanci don kana cewa duk wanda bai ci ba alqur'ani ko hadisi yayi yake kai in ka ce sunna kana cewa Game wanda da ya ci adadin yana da raka'o'i lada na musamman ko game da siffar Wanda bai ci ba kuma bai kyauta ba.
a'a halal wannan ne ibada kenan in kana so ka ci A ƙarƙashin wannan zamu ga cewa ba ka so ka bari ka bari dukkanin Amma ya faramun wuce ne sai abin abin da Allah da Allah ya ya bada bada izini.
in yana son cin abinci sai abin da Allah bai bada in baya ba na ibada gaban shi shikenan Kada ya ɗauki hannun shi
ba zai aibanta ba to da wannan ne zamu Ya ga jama'a cewa musulmi, ashe Allah ya sauƙaƙa mana muna matuƙa fatan kar ku wajen ibada.
saka kanku a cikin wannan Wannan rikicin da zama Shehu ibada ya kira shi Usman ya kira shi da da bid'a bid'ar jahilan jahilan kasar ƙasar Hausa a cikin awanni mawani ashirin da na bayanin buɗe tsakanin dare da rana الذي أحدثها التي أحدثها الناس في الملة المحمدية yace na da waɗannan sallolin sun da kusa da har kawo magruba din annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallama shi ne ka ba ta jahilai da suka shiga harkar malamai wanda ba ta su ba yace ina ma dai kai da ba malami ba za ka shiga da harkar ka sauran abubuwan rayuwarka da kuma ka zaman lafiya waɗannan duk Allah madaukakin sarki ya amma yanzu an kai a Sokoto in aka haɗu da almajiran malam Musa Luko sai ga ane musu shekaru Wannan bangare na farko kenan na harkar dukan addinin musulunci dan shi Bangare na biyu shine abin da yake da Jama'a alama mu da gama wannan da mu'amala kyau.
wato Dole ne kullum.
ga wasu na cin alade wannan hudar ya Daga kaje ta gidan rubuta malamai malamai a gaban su ba suka ce duk abin da ka saba yi, alade nassin alqur'ani ya ci gaba da halatta da yin shi abinka حرمت عليكم الميتة تزو تتي مكا ونن أبو ولحم الخنزير.
تتي مكا وفو أبو بوا تتي مكا حرام
حرمت حرمت عليكم الميتة جمعة تدكر الدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله كذيك أو Allah ya ce abin da mutum ya haramta ka je bushe duk abin da kake nama alade abin da aka yarda da don Allah sha ne ko ko hawa ko menene Jama'a jama'a da da ka har sai ran da aka samu nas wannan ainihin cin nama ne Allah ne cikin alqur'ani kuma ko a cikin tsingan Masu cewa ma da wannan dole ne ka cin naman da ya sallama alqur'ani Ina mu'amalar da su akan wannan maganar da suka yi da wannan wannan abin abin.
sannan zaka je domin na san babu wata da kasa ta wannan musulunci limamin da malam cewa Bakar Gumi bai shiga ya zauna a ƙarshen rana biyu zuwa bakwai mu'amaloli suna da fadi kasashe irin kasashen sha don kuma saboda Allah ya isha babu akan haka shakka cikin waɗannan Alƙur'ani, kasashen wanda ya yadda kaga ake halaka kai lakum ma dawakai fil yadda ake jami'a.
kai shanu Allah shi ne wanda ya hana da awakin da tumaki ke bayan ƙasa baki da ya kuma don ku ci ku sha haka ake kai sha.
ainihin da ainihin hau duk abin da ka gani a duniya zai ruwa yanzu ne zauna a gari kano kwana bakwai shi wata guda ya ce wallahi shi bai ci nama raƙumi ba duk wanda zai ce mace kaza Ina haramun ne ka aura sai ya To kama haka ka doki.
alqur'ani mutumin duk da ya da hadisin sham Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka su ya ci doki Wanda ya ce maka haramun ne ka ci kaza ko makaroni mun ba wani Ya kama bambanci kalwa.
cikin alqur'ani ko Ba wani hadisin abin Annabi sha.
sallallahu alaihi wasallam to wani sai abin ya ya ce ce maka haramun ne a sha kaza magana ya shi kama kan Usman nafsi ya ce, in abin ya tabbata da manzon Allah ko da wani malami ya Wanda ya ce karka ba a ce cewa cewa ra'ayin malamin ya kama ce kan shari'a.
shari'a alqur'ani ko hadisi don haka jama'a su gane wannan wannan ka'ida wannan aya da suke zuwa su ne da kariya da ake yin kamar da cikin doki idan an mai da kai jahili don haka duk abin da ya zan sanin Allah baya baya so sai da manzon Allah ya bayyana Kira na na wa ƙarshe.
al'umma ga yan Allah jarida baya yan jarida ku ji tsoron so ku sha Allah giya yace kun Idan matsala ta taso, ku rinka adalci, kuna bangare jin haramun.
biyu dukkan abin da ya Kar ku ji buga bangare kaza, ku hana bangare bangare kaza kaza magana.
maye giya ce haramun domin wallahi sai da ne hadisin nan matuƙar bukhari ya Na- mutu shi da muslim sannan wakilin gidan nassin gidan da yake Alƙur'ani magana da yake, nijiya ya ayyuhan ladina amanu sa yau da rana ya kumu min ay kuma la tu'allimu ma tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbu amma ku duba ya kuma duniya wani gudu ka manzon Allah ya haramtawa da ka wani bai halaltawa ba wani duk in dai ku mu'mini ne kuma ku ce ku haramta wani wanda Allah ya halatta musu mai tsarki mai daɗi abin amma mu da za a yi mana adalci a saurare da haka kun yi ta'addanci kar ku sake ku yi ma 'yan ta'addanci don Allah Najeriya ne.
baya son yan ta'adda baya son masu yan kekar kasa iya.
ne muna da yanci idan muka Mun gane gane.
wannan da kyau ya jama'ar musulmi Amma sai in buga wannan wakilin gidan rediyo za mu ga cewa nau'ukan tufafin da ta haramta a kasar da aka buga wakilin gidan rediyon BBC da manzo da buga a shiga da yana da shi sai Allah mana da daga jihar Kaduna ya bayyana mana abubuwan da suka haramu buga na jihar Kaduna yanzu Allah ya bayyana mana abubuwan da ai tun da ne ya fara hada rahoton hukuma wata rana ya dauko mu yare sai ya ga ai rahoton ya kwana yin da sawa don haka yanzu ana wa wannan shirye shirye a cikin kusa gani haramun ne ma ba amma halal ne mata su sa sai ainihin buga mishi sai mai magana manzon Allah ya hana to kwana biyu ta biya na buga da shirin ba shi sai ya buga wa na kan jallala me ce ce jallala ya buga da kata ke cin najasa shi din ya dan bani kamar minti biyar ne ma'ana ko da saniya ce da ta halatta a ci namanta in da buga wa na rayuwa ne ta hanyar yin jamus an hana a ci naman ta an hana a sha yana da hana zai karbi lambar waya an aika musu can jamus su can su bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan ya yi wani wanda ya nuna jin kaza ga abu ne ko halal ne dan ka a ce an duba shi tabi'i ne malamin hadisi ne kun ga wannan ba adalci bane ga aikin jarida ne sarki ne ka'idar aikin jarida da aikin dan sanda da ayyuka irin waɗannan ne limani ne zama ne ba abin da ya shafe ka da mara wani ba wata al'umma ita kana da naka ra'ayi amma za ka yi akan haramcin wannan abu domin kai irin jama'a ne duka jama'a kasan nan gaba ɗaya ba su taru akan cewa suna kyamacin dokin nan ba in wasu na ki to abu mafi muni shi ne ƙarya jama'a kasan nan ba su haɗu kakaf Allah cewa an ci ba idan haka ya mishi ƙarya domin malaman wannan bangaren da ya addin ku ne a ji a canza addinin Allah Allah madaukakin sarki ya ce halal wani kuma ya ƙarya ya ce ai haramun ne ma'ana ya ƙaryata Allah kuma ya yi wa Allah ƙarya wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء waye fi kowa ƙarya a duniyan nan fiye da mutumin da ya ƙaryata Allah ko ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah ko kuma ya ce an yi mishi wahayi alhali ƙarya yake ba a yi mishi wahayi ba Allah ya ce da za ka ga irin waɗannan azzaluman ranar da mala'iku suka zo ɗaukar ransu suna kifa musu mali suna dukan kwankwasansu suna cewa ku fito da rayukanku ku bamu a yau za ku fuskanci azabar kaskanci da wulakanci ba don komai ba sai don ƙarya da kuke wa Allah shafa duk sanda za ka tayamma magana ka duba ka ga alheri za ka faɗa ka faɗi ba alheri bane ka ja bakin ka kai shiru maganar da za ka yi kana da ilimi a kai ka yi baka da ilimi a kai ka ja baki kai shiru in ba haka ba duk abin da jahili zai faɗi wanda ya jahilci fanni ko na addini ko na rayuwa babu shakka sai an samu kuskure ko ta'addanci a ciki shehu usmanu a cikin littafin shi mai suna hidayatul tullabi ila tariqis sawab yace ka sani da cewa duk abin da ya zo daga fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan abu sunan shi shari'a ko da ya dace da mazhabar fiqhin wani malami ba za a kira shi mazhabar fiqhin wani malami ba sai a ce shari'ar musulunci ce wadda ta wajaba dukkan musulmi ya bi kuma wanda duk ya kira zuwa gare ta wajibi a amsa mishi ba shi aka amsa ba amma an amsa shari'ar musulunci ne sannan manyan malaman fikin irin su al'imamu malik irin su al'imamu shafi'i al'imamu ahmad ibn hanbal da al'imamu al'azam abu hanifa baki ɗayansu kalmominsu suka haɗu akan cewa duk sa'ad da suka faɗi wata magana aka samu wani nassi na ƙur'ani ko na sunna ya zan akasin abin da suka faɗa ya zan magana su ta saba ma magana Allah ko ta annabi to suka ce ba da gangan suka yi ba ba sun yi ne don su saba wa magana Allah ba amma a imam shafi'i ya ce ma me yiwa sa'ad da wannan maganar hankalin shi ne ma ya dan gushe in ba haka ba babu yadda za a yi faɗi magana sabanin ta Allah ko ta manzon Allah kun ga dan haka bai cancanci a zarge shi ba kenan wanda duk ya zarge shi ya halaka yace don haka sai ku ɗauki maganar mu ku aje gefe guda sai ku ɗauki maganar Allah ku ɗauki maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana ita ce gaskiya abin da suka faɗi haka suke nufi sanda duk imamu malik ko abu hanifa ko wani sahabi kamar abdullahi dan abbas ko makamancinsu suka yi faɗi wata magana aka bincika saɓanin maganar su shine abin da ya dace da shari'a wanda ya zo daga allah ko daga manzon allah sai a ɗauta allah da ta manzon allah a aiki da ita to jama'ar musulmi a waɗannan 'yan kwanaki da muke ciki waɗanda a yau gwargwadon kwanaki goma sha da yin sallar ainihin idi ƙarama matsala ta taso wa al'ummar musulmin ƙasar nan wannan matsala kuwa ita ce yayin da aka samu wasu malamai a nan ainihin najeriya nan a jihar sokoto wadda waɗannan malamai malamai ne na ahlus sunna babba daga cikinsu ma shine shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna na jihar Sokoto baki daya kuma shine limamin masallacin juma'a babba na ainihin ahlus sunna da ke Sokoto wato malam Musa Lukuwa ranar sallah karama suka yanka doki suka yi bandar shi ko in ce suka yi kakkawar shi a bisa hausar da wasu ke faɗi suka ainihin wato ci abinsu a gidajensu tare da iyalinsu da almajiransu wannan abu da suka yi bai saba ma shari'ar musulunci ba matuƙar shari'ar da Allah ya aiko annabi Muhammadu da ita ne wannan abu da suka yi bai zama ta da hankali ba bai zama tsoganar rikici ba domin ba su ɗauki naman dokin nan sun kasa a teburi suna kiran jama'a su zo su siya ba ba su ɗauka sun kai kwata inda al'umma suke da tarayya akan zuwa siyan nama ba a ƙofar gidansu suka yi suka kasabta abinsu isu isu in ba kana so ba ba ma za a baka ba wannan ita ce gaskiya kuma ita ce haƙiƙanin al'amarin da ya faru an ta surutai da dama na daga cikin surutan da aka yi ta yi na iya tuna cewa a daidai lokacin da suke wannan bandar an bugo mini waya daga garin sokoto cewa ga su malam musa lukuwa can sun yanka doki suna ainihin bandar shi shin wannan abu daidai ne na ce to dai doki manzon Allah ya halatta a ci naman shi hadisai sun zo da dama cikin bukhari da muslim da sunan abi dauda da sauran littattafai na musulunci don haka abin da suka yi yayi daidai ba su saba ma Allah to surutai ya yaɗu cikin gari har ya kai kunnen kwamishinan 'yan sanda na jihar sokoto ya gayyace su cewa wannan abu da kuka yi ba zai tada fitina ba suka ce babu tada fitina domin ba sun ɗauka sun kai kasuwa ba ne kuma kowa ya san jihar sokoto kamar sauran jihohi da dama na ƙasar nan waɗanda suke najeriya ta arewa jiha ce wadda kashi 99 bisa ɗari musulmi ne to amma abin mamaki a jihar sokoto da makamanciyarta akwai musulmin da an san su suna sallah suna salati amma suna yanka karnuka suna ci in ko wanda ya yanka kare ya ci ya aza bisa teburi don ya siyar wani ya yanka alade ya ci ya aza bisa teburi don ya siyar wannan bai ta da fitina ba to ba zai yi a ce don ɗai aure na malami shi ya yi a ƙofar gidan shi bai kai wa wani ya siya ba wa wani talla ba bai ce a kai kwatar garin ba wannan bai kamata a ce bai tada fitina ba in dai ana neman adalci domin mun san akwai kasuwanni da dama a nan ƙasar hausa waɗanda ke cike da namu waɗanda shari'ar musulunci ta haramta akwai kasuwannin da za ka je ka ga bankararrun maguna kyanwa muzurai bankararru kulya ka ganta an gashe ta ta gasu an bankare ta kuma musulmi ne ke siyarwa a kasuwar musulmi a ƙasar musulmi a jihar da ake shari'ar musulunci wannan bai ta da fitina ba ana yin haka a ƙasar nan fiye da shekaru aro aro har zuwa yanzu da nake maganan nan kasuwanni da dama za ka shiga a ƙasar hausa za ka je ka ga biri kyafaffen biri an gashe shi ras an shanya shi ana jiran wanda zai zo ya siya ya siya mai siyar da birin nan kuma musulmi ne yana sallah yana salati wannan bai ta da fitina ba abin da malami ya ne don an rena malamai a najeriya shine zai ta da fitina abin da ya a kofar gidan shi bai kai kasuwa ba bai yi talla gidan rediyo ba bai gayyaci wani ya zo ya siya ba anya ba kwa tsoron kada Allah ya fushi da ku kuna faɗa da malaman da su ne suke matsayin magada annabawa irin yadda Allah ya fushi da banu Isra'ila yayin da suka tunkaran ma annabawan Allah da kisa da ƙaryatawa da wulaƙanci Allah ya la'anci wasu daga cikinsu ya mai da wasu suka zan birai wasu suka koma suka zama aladai me yasa saboda ta'addanci da suke akan annabawan Allah da bayan Allah da gaske to sai aka samu malamai mahassada waɗanda suke haɗe kansu da fasikan masu mulki suka je suka ingiza suka ziga suka hura wutar fitina akan cewa babu shakka wannan abu zai ta da hankali kwatankwacin abin da irin waɗannan malamai suka yi mana a nan zaria a bara da muka yi sallar juma'a ƙarfe tara kamar yadda ya tabbata a cikin sunna manzon Allah yakan yi sallar juma'a da hantsi hadisai sun tabbata haka cikin sahihul bukhari da muslim da sunan abi dauda da musannam na al-imam abdurrazzaq da musannam na al-imam abubakar ibn abi shayba masallaci masallacin mu ne ba mu je masallacin kungiyar izala ko kungiyar dariqa ba ba mu je masallacin yan al'ada ko masallacin sarki ba masallacin mu ne amma mahassadan malamai waɗanda tasowa muka yi muka gansu suna faɗa isu isu tsakanin na izalansu da na ɗariƙansu a nan kuma sai suka haɗe kai da cewa abin da mu muka yi zai ta da fitina to irin abin da waɗannan malamai suka yi kenan don haka babu shakka suka sa aka kama wannan malami aka je aka kulle shi da shi da wasu almajiran shi ta abin takaici da mamaki shi ne wanda yake bai san tsantsar matsalar da take faruwa a nan jihar kaduna da jihar sokoto da jihar jigawa da makamantan jihohi irin waɗannan ba sai ya ɗauki cewa matsalar nan babu shakka akan sallar juma'a ne karfe tara ko kuma akan cin naman doki ne ko kuma akan matsalar zakka da su su malam musa suka yi fatawa a kai amma a ƙashin gaskiya matsalar nan an samu gwamnonin da ba su son shari'ar musulunci ta wanzu a jihohinsu sun kai sun komo akan ba su son haka ta faru ba don komai ba don shi shugaban da ke shugabancin ƙasar kafiri ne kuma kafiri kafiri wanda yake kafirci da gaske yana yakar addinin shi don haka yana kyamar a ce ba a taɓa maganar za a kafa shari'ar musulunci a mulkin kowanne musulmi ba ko kafiri sai shi to duk inda zai shiga ya fita ya ja wannan gwamna a jika zai ja shi a jika don ka ai shari'a a jihar da wannan gwamna yake wannan ita ce tsantsar gaskiyar abubuwan da suka rinka faruwa shi yasa ba za mu gushe mu ne wa malaman musulunci na jihar kano addu'ar alheri ba hakkiya mata tashi Allah ya musu tukuici da sakamakon aljanna domin an shiga an fita an ɗibi miliyoyin kuɗi an ba su sun ce ba za su karɓa ba shari'a shari'a in ba haka ba ba haka ba lallai sai dai a shari'a babu irin yadda ba a yaudare su za a ba su motoci da gidaje kujerun umra da na aikin hajji amma suka ce babu abin da zai daƙile harkar shari'ar musulunci don haka alherin Allah ya kai wa malaman jihar Kano baki ɗayansu Allah ya saka musu da alheri to wannan irin matsalar sai ta faru a wasu jihohi waɗanda aka yi ƙoƙarin siye malaman domin a toshe bakunan su dangane da magana akan shari'a to matsalar shari'a ta taso a Sokoto wanda in ba ku manta ba a nan na yi wata huɗuba a bara ta juma'a wadda ke da alaƙa da wannan matsalar cewa waɗannan mutane suna matuƙar takaicin a ce za a kafa shari'ar musulunci a sokoto domin sokoto ita ce cibiyar mulkin daular musulunci ta shehu usman in ku aka ce shari'ar musulunci ta kafa a sokoto to tamkar a ce tsari ne ya kafa a ƙasar makka wannan tsari sai ya kai da ko'ina domin nan ce cibiya to don haka sun kai matuƙa wanda allah ya sani yana daga cikin babban manufarsu tun farko da suka fasa jihar sokoto tun da dadewa zuwa kashe uku aka ware kabawa daban sokotawa daban zamfarawa daban wanda asalinsu abu ɗaya ne ba don komai aka haka ba domin bature ya ce divide and rule kana son mallakar mutane ka fasa kansu ka raba kansu sai ka mallake su malamai sun kawo kyakkyawan misali da cewa akwai wasu shanu guda uku da ja da fari da baki kullum suna kiwo tare zaki na ganin su yana sha'awar su ɗin ga sunan amma babu yadda zai tun da kansu a haɗe yake ya iya keta su balle ci ɗaya daga cikin su ko cinye su duka don haka sai lallaɓo ya nemi abota da ɗaya daga cikin su ya samu abota da wannan baƙi kullum sai yana nuna mishi waɗancan guda biyu duk da jinsin ku ɗaya baka ganin kalar ku ba ɗaya ba da su baka tunanin ko suna nan su ne maka wani kulle-kulle a kan su kau da rayuwarka sai shi sa ya ce turan ka ya daɗe ya za a yi da su sai ce in dai haka ne samun ido a kansu sai koma ya samu farin ya ce kai waɗannan shanu guda biyu ɗaya ja ɗaya baƙi kai kuma fari fitik anya ba ka ga yadda kalar ku yi bambanci suna da wani makirci akan rayuwarka sai ce to ai shi ma bai san yadda bai da su ba sai ce ka bar su a hannuna in ka ga ina bugun ɗaya daga cikin su samun ido yanzu kun ga ya fasa kansu ke don haka sai je tayar ma wannan ja don ya samu fari ya haɗa kai da shi ya samu wancan ja ya ainihin baƙi ya haɗe kai da shi da ya tayar ma jan nan sai cinye shi waɗannan na gani suna munna alheri ya tabbata gare su an gama da wanda suke zaton maƙiyansu ne sai koma ya samu wannan fari ya ce to ai wannan jan shi ma yana da haɗari a rayuwarka ba ka ga yadda nau'in shi yake sai ce shi ma ranka ya daɗe a yi mini maganin shi haka ya je ya samu jan nan ya buge ya dawo wurin farin babu wata dabara babu wata shawara sai ce kai ma sai ka miƙo kanka kun ga ya fasa kansu gida uku ya cinye su ɗaya bayan ɗaya to abin da bature ya zo mana kenan da mutumin najeriya da mutumin niger da mutumin ghana da mutumin sierra leone da mutumin togo da na senegal da na mali duk waɗannan ƙasashen uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya irinmu ɗaya tushenmu ɗaya amma turawa da suka zo sai suka wargaza kanmu ba don ko ba don su samu fatattaka mu yadda suke so a yau ana can ana lugudan wuta a Sierra Leone a ƙasar Saliyo baka damu ba sai ka ce ba ƙasar ku bace ana can ana kashe al'umma a ainihin ƙasar Liberia baka damu ba sai ka ce ba ƙasar ku bace amma yau kai ba zazzagi da ke nan Zaria naka ce ana yaƙi a Kano ko na addini ko na siyasa hankalinka ba zai tashi ba to kun ga yadda turawa suke harkar su to haka suka yi ƙarshen wannan ta'adin da suka yi shine aka wayi gari al'amari ya zo ga shari'a ta kafu a zamfara amma ana shiga da fita shari'an nan ta kafu a sokoto ko kuma a jihar kebbi abu yana neman ya faskara to aka samu aka yaudare wasu malamai waɗannan malamai su ne ke shugabancin ƙungiyar izala ina gaya muku shugabanci na gaskiya su malam musa lukuwa shine shugaban ƙungiyar izala kuma ba wai shugaba ne aka naɗa shi wanda yake mai sai da ainihin wani barkono ko tattasai ko wani tela ko tinka gogagge ne ƙwararren malami ne an naɗa shi ne a bisa cancanta da dacewa don haka bayan kasance shi shugaba kuma shine limamin juma'a wanda da wahala ka je wurare biyar a ƙasar nan kaga irin haka game da shugabancin ƙungiyar izala a ce shugaba kuma shine liman yana da wahala to amma shi cancanta shi da izinin Allah ta sa yadda ya shi ne shugaba kuma ainihin shi ne liman to an nemi waɗannan mutane su sassauta su daina maganan nan akan shari'a suka ƙi an nemi a siye su da kuɗi suka ƙi su malam abubakar limamin masallacin farfaru duk an nemi a shawo kansu akan a ga yaya za a yi su daina magana akan shari'a suka ce ba za su yi ba ba za su daina ba to shi kenan nan da nan sai aka ce to a hada da wata matsala da suke wa'azi akai a yi musu sharri akan haka a kama su sai aka ce tun da sun ce ba a yi wa neran najeriya zakka to sun kayar da zakka kenan wannan zalunci ne wannan magana ko baka yarda da ita ba fa akwai ta a cikin fikin fiye da shekara dubu daya akwai malaman da suka ce duk kuɗin da ba nera ba zinare ba azurfa ba to babu zakka a ciki to in wani yau ya taso ya faɗi wannan maganar ba za a ce ya ƙirƙiro bid'a ba sai in ba a yarda da shi ba a zauna a ji dalilan shi a nuna mushi kurakuran dalilan a kawo dalilai masu ƙarfi a nuna mushi abin da ake ke suka ce cikin hatsi da za a yi zakka ba sai abu biyu alkama da sha'iri a cikin inabi 'ya'yan itatuwa kuma sai inabi da ainihin wato dabino to wannan wa'azin da suka yi sai aka ce to zai ta da fitina bayan sun yi wa'azin fiye da ainihin watanni uku a lokacin da aka yi wa'azin bai ta da fitina ba sai lokacin da suka tunkaran ma maganar shari'a aka ce wancan wa'azi nasu da ya wuce fa zai ta da fitina don haka a kama su wannan shine gaskiyar abin da yake faruwa aka kama su aka je aka tsare su a gidan kurkuku to annabi yusuf dai yayi fasaha da yace rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ya Allah zaman kurkuku ya fi min alheri fiye da abin da suke kira na zuwa gare shi na in saba maka aka kama su malam Musa Lukuwa da malam Bello Yabo aka je aka kulle su a gidan kurkuku akan me ake tuhumar su wai za su tada fitina me suka yi to wannan sai sa aka kasa gabatar da su a yi musu shari'a aka ba da belinsu bayan an ba da beli kuma al'amari ya zama ana wata ga wata sai kuma suka zo suka ci doki da sallah to shi kenan sai kuma abu ya koma back to square one aka koma sabon rikici kuma sai aka ce to lalle sai a kamo malaman nan dama dai suna cikin ainihin wato beli to yanzu halin da ake ciki an kama su kuma an kama wasu daga cikin almajiransu abin takaici ranar farko da aka fara sa rahoton a bbc an sanya rahoton nan har aka sa jawabin da wani ɗaya daga cikinsu ya yi wanda ɗaya daga cikin almajiran malam musa ne yanzu ana nan ana neman shi za a kama shi to wannan ba musulunci ba ne kuma ku tuna shari'a kuka ce kuna yi a sokoto kuka kaddamar da shari'ar nan to in dai shari'ar musulunci ce da gaske kuke shari'ar musulunci wajibi ne ku saki malaman nan wajibi ku roƙi siyafe muku zaluntar su da kukai wajibi ku yi wa jama'a bayanin gaskiya akan bata musu suna da kukai don duk malamin aka ce zai tada fitina an bata mishi suna don ɗan ta'adda da ɗan tasha shi ke tada fitina malami baya tada fitina sannan in shari'ar ce muna cewa a kai su kotunan shari'ar musulunci da ke sokoto amma bai halatta a ɗauke su a kai su kotun majistire ba domin kotun majistire kotun kafirci ce mutumin duk da ya sake matsala ta same shi ya tafi irin waɗannan kotuna babu shakka ya fita da addinin musulunci musamman a ce ga kotun shari'ar musulunci to tun da shari'ar kuke bi kuna jin ajiya a jihar kano an yi wa mutane biyu bulala tamanin tamanin saboda sun sha giya to shari'ar musulunci kenan a jihar zamfara an yanke hannun barawo shari'ar musulunci kenan kuma ku kai su kotun shari'ar musulunci a ce ana tuhumar su da sun ci naman doki alƙalin musulunci ya musu shari'a irin ta musulunci ana tuhumarsu sun bayar da fatawa akan zakka sun ce kaza sun ce kaza in kuma kuna da wani laifi da ku kuke tuhumarsu na musamman kuna da yanci a musulunce ku gabatar da ƙara ainihin wato a cikin kotun nan ta shari'ar musulunci kuma ita kotun nan ta shari'ar musulunci wajibi ne ta ji tsoron Allah kar ta dubi girman waɗanda ake shari'ar da su kar ta dubi girman waɗanda ainihin wato suka kai ƙarar kar kuma ta dubi kankanta ko wulakantuwar waɗanda ake so a wa shari'a ko waɗanda aka kai ƙarar amma ai musu adalci a wajen ainihin shari'a alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zo cikin hadisin bukhari wani bawan Allah ɗan shi ya yi zina da matan mai gidan shi ya je ce ya manzon Allah ɗana ya yi zina da matan mai gidan shi amma malaman ƙauye sun ce sai na ba da raguna ɗari da baiwa guda ɗaya shine na zo kai mini hukunci na adalci abin da suka faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba amma ka ji tsoron Allah kar ka sake kai min hukunci da komai sai da littafin Allah yanzu Allah yana ka shingiɗe maganar nan ta jijjiga shi sai ya tashi zaune ya ce haƙƙan gaskiya ka faɗi tabbaci haƙiƙa ba ƙauye ka yi gaskiya ni ku ba zan maka hukunci da komai ba sai da littafin Allah raguna ɗari shari'a ta mayar maka da abinka baiwarka guda ɗaya shari'a ta mayar maka ba ta da bukata ɗanka za a yi mishi bulala ɗari a ɗaure shi tsawon shekara guda kai ko anas ka yi sammako da sassafe ka je ka samu matar nan in har ta yi furci da ta yi zina ka tara jama'a ku jefe mini ita shikenan ku tashi ku ba wuri a minti biyu ko minti biyar manzon Allah ya yi shari'a to ku ji tsoron Allah faɗa da malami mai wa'azi yana iya sababar da bala'i a ƙasa faɗa da malamai waɗanda ke shiryar da al'umma yana iya kawo rikici a ƙasa a aikace domin malamin da ke miƙewa cikin jama'a yake wa'azi ya hau turmi na ƙasa baki ɗaya ya yi lacca ya yi wa'azi ya yi jawabi ya hau mimbari ranar juma'a ya yi huɗu ba ranar idi ya yi hudu ba mutumin da ke shugabancin musulmin da ke bin sunna irin na jihar sokoto kakaf kama shi zai iya tayar da fitina kuma mu mun san cewa na daga abu mafi muni da hukuma take ki shine fitina to kama irin waɗannan malamai ko neman faɗa da su saboda ɗai wasu 'yan uwansu malamai da ke tare da ku hukuma su ne muku addu'a akan zalunci da kuke wannan ba zai biya bukatar ku ba sai dai biya bukatar su waɗannan munafukan malamai da ke tare da ku shi yasa wajibi ne a saki malam musa lukuwa a saki ainihin malam bello yabo a saki sauran bayan allah da ainihin aka kama su a nemi kuma siyasa zaluncin da aka yi musu bayan haka kuma mu tabbatar da cewa abin da suka yi ba laifi ba ne amma in malaman ƙasar nan suna ja mun gode Allah mai martaba sarkin musulmi Muhammadu Macido ya tara ainihin kwamiti ko ya kafa kwamitin malamai a binciko wannan matsala to ka'idar bincike ita ce ranar tattaro binciken nan da tattake wuri wajibi ne a gayyato waɗannan malaman a me yasa suka yi kaza tukuna wanda yake da ja daga cikin malaman da aka gayyato ya ja wanda ya amince ya amince sannan sarkin musulmi ya aika da goron gayyata baki ɗaya ƙasashen duniyar musulunci ba duniyar najeriya ba kawai domin ku dubi fir'auna ai kafirin sarki ne fir'auna ba sarkin musulmi ba ne sarkin kafirai ne amma da annabi musa ya zo da abin da fir'auna bai yarda da shi ba me aka yi cewa aka yi arje a dakatar da shi wa ba'a fil madaini hashirina ranka ya daɗe a aika jama'a a yogayyar dokaye ƙwararrun matsafa ‘yan duba duk wani mai kacau-kacau ya zo fada sarki na neman shi domin wani ya zo da sarki abin da baya so da aka zo cewa aka yi a kama annabi musa da haruna a ɗaure cewa ka in kunta ita bi ayatin fa'ati biha abin da kake faɗe ya kai musa in akwai hujja akwai aya da za ta sa mu iya gamsuwa ka nuna mana wannan fir'auna kenan sarkin kafirai ba cewa ya a ɗaura annabi musa ba cewa aka yi tun da ya wa'azin ya dakata a je a nemo boka ya tun da shi fir'auna ba musulmi ba ne to sarkin musulmi musulmi ne malami ne shugaba ne na jama'a ya aika a gayyato malamai sai a saki waɗancan da aka tsare don ba su yi laifi ba sannan sai a zo a zauna a tattake wuri me yasa kuka yi kaza in aka ji abubuwan da suka yi ba daidai ba ne shi kenan wannan bangaren da ya shafi wannan matsalar kenan magana ta musamman zuwa ga gwamnan sokoto ba farawa ka ji tsoron allah ka san cewa ɗan siyasa ne kai jama'a ne suka zaɓe ka mabambanta 'yan izalarsu da 'yan ɗariƙa musulminsu da kafiransu maguzawa da masu sallah waɗanda ke da ra'ayinka da waɗanda wasu ba ra'ayinka suke ba suna ra'ayin wani da ke tare da kai ne Allah ya ɗauki muƙami ya baka to ka san cewa Allah ne ke ba da mulki wajibi ne kai adalci a tsakanin jama'arka bambancin siyasa a wajen hukunci ba naka bane bambancin addini a wajen hukunci ba naka bane bambancin ƙabila ba naka bane tun da ka waye gari ka zama shugaban al'umma dole kowa kai mishi adalci manzon Allah ya yi shugabanci a madina ya yi wa musulmi hukunci ya yi wa kiristoci hukunci ya yi wa yahudawa hukunci hukuncin gaskiya da adalci wanda babu wani daga cikin nau'ukan nan da ya Allah ya isa akan an zalunce shi to ka ji tsoron Allah mulki mafi haɗari daga cikin mulkin najeriya shine mulkin siyasa kar biyar mulki ta ɗige ka ka rinka ganin cewa za ka dawwama ko kuma magoya baya ko malamai waɗanda ke tare da kai su sa ka rinka cin mutuncin 'yan uwansu malamai idan kai haka allah zai karya ka a duniya ya wulaƙanta ka a lahira ka rasa dawwamannen mulki shine aljanna shi yasa ka ji tsoron allah ka gaggauta sa a saki waɗannan bayan Allah kuma ka roƙi gafararsu kuma ka bayyana a ƙarar abin da ka sa aka yi musu babu shakka wannan abu ka tafka kuskure kana roƙon Allah ya gafarce ka sannan su kuma bayan Allah su yafe ka sannan ka yi amfani da muƙaminka na kasancewarka gwamna ka gaji shehu usman wajen tabbatar da gaskiya a ƙasar sokoto don in gaskiya ta tabbata a ƙasar sokoto za ta yaɗu zuwa ko ina domin wannan mutuncin har yanzu musulmin najeriya na kallon jihar sokoto da shi malamai tun daga na jihar sokoto har na ƙasa gaba ɗaya har malaman duniya baki ɗaya ku ji tsoron allah wani malami in ya aikata abin da kuka san daidai ne mummunan kuskure ne gare ku ku zo ku nuna cewa abin nan ba daidai bane saboda hasada hallaka ce gare ku ku ja baki ku yi shiru ma'ana kun bar jahilai a igiyar ruwa kenan an samu wasu malamai sun fito gidajen rediyoyin muryar amerika da muryar jama'ar jamus da bbc suna sukar waɗannan malamai musamman kuma suna sukar matsala a dangane da cin doki babu shakka waɗannan malamai sun tafka mummunan kuskure kuma musulunci yana neman su da su tuba zo su bayyana wa jama'a cewa abubuwan da suka faɗa ƙarya suke kuma ba za su kuma wa musulunci irin wannan ta'adin ba musamman abin takaici malaman nan da suka fito suna faɗin haka 'yan uwan malam musa likuwa ne waɗanda matuƙar bai nuna ba su nuna mishi izala ba bai nuna musu izala ba ba za su iya nuna mishi ba kuwa domin su ba su kai matsayin da ya samu a cikin ƙungiyar izala ba ba su kai karɓuwar da ya karɓu a cikin ƙungiyar izala ba amma na ji daga cikinsu sun fito suna cewa ai an kore shi a izala wane ne tabbatacce ya kori musa lukuwa a izala wanda shi ba korarre ba ne mu mun san waɗannan biyun nan da suka fito suna magana gidajen rediyo tun daga na ciki har na waje kafin nasu shugaban na haƙiƙa ya kwanta ya mutu sai da ya kore shi daga cikin ƙungiyar ya kuma tsine musu albarka shin irin waɗannan mutanen ne za su fito su ce sun kori wani kuma ya kore su kuma ainihin wato a ce wannan mutum ya koru babu shakka wannan mummunar hallaka ce kuma wallahi ƙarya suke akan abin da suka faɗi na cewa cin doki ba musulunci ba ne ɗaya daga cikinsu saboda irin yadda ya samu kanshi a matuƙar jahilci da rashin fahimta addini ayar da ke magana dangane da matsalar ya kasa janta daidai daga cikin alkur'ani sarki ya tabbata ga Allah to kun ga waɗannan abubuwan su ne haƙiƙanin abubuwan da ke haddasar da rikici a ƙasar nan saboda yadda na kai matuƙa wajen bayani zan takaita mana kwarai da gaske da cewa a cikin alkur'ani dai Allah ya ce wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamuna Allah ya halicci dawakai da alfadarai da jakuna don ku hausu kuma ku yi ado to ba ma su kadai ba nan gaba Allah zai halitta muku abubuwan da ba ku san su ba gashi ko Allah ya halicci jirgin sama da motoci da abubuwa birjik waɗanda mai yiwa wasu ma nan gaba za su zo kamar yadda Allah yake ba mu san su ba dangane da ainihin fassarar wannan aya ga tafsiri ko kuma tarjama ta babban malami mala abubakar mahamudu gumi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi ga wannan ainihin tarjama tashi ta alƙur'ani mai girma da kuma ainihin fassara zuwa ga hausa da bayanai da yayi a cikin wannan fassara ta mala abubakar gumi ya tabbatar da ana iya cin naman doki a wurare biyu a cikin littafin nashi ya kawo magana na farko ya kawo a ƙarƙashin wannan aya na biyu ya kawo a ƙarƙashin aya cikin suratu sad إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد وقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق النبي سليمان ينادى كاواوا إن جرمو ندواكي wataran sai ce a yi mishi faretin su a rinka nuna mishi su yana zaune dawakan nan suka zo suka rinka wucewa da ado da kwalliya har rana ta kusa faduwa bai samu yin sallar la'asar ba hankalin shi ya tashi ya ce dawakan nan yanzu sun suka ja har ne asara ainihin sallah akan lokaci ku dawo da su ya sa aka dawo da su ya rinka yanka su ta wuya yana sa ana feɗe su yana daddatse tsaurukansu malam bakar mahmudu gumi ya ce kaga wannan aya wannan hukunci na Suleiman ya nuna mana cewa addinin musulunci addinin Suleiman na musulunci ya yarda da su su ci doki ya ce to haka mu ma shari'ar ta mu take sai kawo hadisai akan haka to wuri na biyu ba wai labarin shi zan bamu ba amma zan karanta mana ne a ƙarƙashin fassarar waccan aya ta takwas cikin suratul nahl mala abubakar mahmudu bin sai bayanin ta a ƙarshen wannan tarjama ta shi ga shi wannan bugu da muke rike da shi bugun farko ne na ainihin wannan tafsiri nashi wato tarjama shi ta hausa a cikin shafi na 1373 malam yake bayanin suratul nahl aya ta takwas haɗa dawakai da alfadarai zuwa ga jakuna kuma aka ce a domin hawansu da yin ƙawa yana nuna cewa ba a cin dawaki da alfadarai domin an san cewa an hana cin jakuna a lokacin yakin haibara kuma ayoyin da ke gaba da wannan aya sun nuna ana cin dabbobin ni'ima kuma ana hawansu kuma cin nama ya fi hawa zama ni'ima saboda haka shine ya kamata a ambata inda ya halatta wannan malam yana kawo wasu ra'ayoyi ne na malamai da na wane da na wane sannan ya tabbatar da nashi to Allah in zai yi a wa yaran nan magana a yi musu a yi musu magana za a iya yi jama'a mun gane wannan da kyau ko yana kawo maganganu ne na ainihin malamai mabambanta sai ce to su waɗannan malamai suka ce inda ana iya cin naman ainihin wato doki to ai da shi ya kamata a fara ambata ba wai a ambaci hawa ba to sai malam ya ce kuma cin nama ya fi ainihin hawa zama ni'ima saboda haka shi ne ya kamata a ambata inda ya halatta wannan ne mazhabar maliki da abu hanifa wato malik da abu hanifa suka ce inda ya halatta a ci naman doki da an faɗa a ayan nan da ba a faɗi hawa da ado ba kawai to tun da aka takaitu akan hawa da ado to ya nuna ba a ci kenan to haka maliku da abu hanifa suka faɗi kuma shi ne maganar abdullahi ibn abbasin allah ya yarda da su wasu sun ce ana cin dawakai ana cin dawaki da alfadari domin cewa ana hawa hawansu domin kawa baya hana a yi wani abu da su wato cin namansu domin a cikin bukhari da muslim an ruwaito halaccin cin dawaki da aba da sa'id ibn jubairin kuma shine mazhabar shafi'i da ishaqa kaji mazhabi na biyu wasu suka ce ya halatta saboda waɗannan dawakai sun yi hujja da halaccin naman dawaki da abin da asma'u binti abi bakar siddiq ta ce mun soke wata godiya muka ci a zamanin manzon Allah a madina sallallahu alaihi wasallama mala abubakar gumi ya ce kuma a cikin bukhari da muslim daga jabir Allah ya yarda da shi jabiru ya ce wato mun ci dawaki da jakunan jeji a khaibara kuma annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya hana jakunan gida wato ya hana a ci naman jakunan gida amma ya kyale su sun ci naman jakin dawa da naman doki malam ya ce a cikin abu dawuda aka ce mun so mun yanke dawaki da alfadarai da jakuna alhali yunwa ta kama mu a lokacin khaibara kenan amma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu cin jakuna da alfadarai bai hana mu cin dawakai ba waɗannan kun ji zantuttuka waɗanda ainihin malam ya ɗibo daga malamai da kuma hadisan annabi da ya kawo wacce magana malam abubakar mahamudu gumi ya ɗauka daga cikin biyun nan sai ya ce ni a gani na ra'ayin cin doki dawaki ya fi ƙarfi domin surar ta sauka a makka amma hadisan yanka godiyar a madina aka yi shi saboda haka surar bata shafe shi ba sai ce dubi raddul azhan wato tafsirin shi kenan na larabci a takaici abin da malam bakar mahmudu gumi ya faɗi kenan jama'ar musulmi to amma abin mamaki sai na ji cikin waɗannan malaman da ke da'awar wai su ne shugabannin ƙungiyar izala ya fito yana cewa to in har malam ya faɗa to na ɗaya dai babu shakka malam ya faɗa gashi kuma za mu kawo a cikin huɗuban mu ta larabci nassin abin da ya rubuta da alƙalamin shi a cikin tafsirin shi babu shakka ya faɗa sai ce to shin an taɓa ganin ya zo ya kawo gidan shi ya soke ko ya yanka wannan ba hujja ba ce jama'a yanzu ana nufin kenan malam ya rubuta abin da shi bai yarda da shi ba kuma ai halal ya ce abin da ake cewa mutane cin naman dokin nan ba wajibi ba cin naman dokin nan ba cewa aka yi sunna ba cewa aka yi halal in ka ce wajibi ka yi ta'addanci don kana cewa duk wanda bai ci ba ya yi laifi in ka ce sunna kana cewa wanda ya ci yana da lada na musamman wanda bai ci ba kuma to bai kyauta ba a halal ne in kana so ka ci ka ci in baka so ka bari ka bari amma ya zo cikin sunna aka ce annabi in yana son cin abinci sai ya ci in baya so aka aje gaban shi shikenan sai ya ɗauke hannun shi ba zai aibanta ba ya jama'ar musulmi muna fatan kar ku saka kanku a cikin wannan rikicin da shehu usmanu ya kiraye shi da bid'ar jahilan ƙasar hausa a cikin littafin shi mai suna bayanul bid'i shaitaniyya allati ahdasaha nasu fil millatil muhammadiyya yace na daga cikin bid'o'in ƙasashen hausa da aka kawo cikin addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine jahilai su rinka shiga harkar malamai wadda ba tasu ba ya ce ina ma dai kai da ba malami ba za ka shagaltu da harkarka ta neman rayuwarka da ya fi maka zaman lafiya amma yanzu an kai a sokoton aka haɗu da almajiran malam musa luko sai ga ane musu shegantaka wai ane musu kukan doki don shegantaka jama'a mun gane wannan da kyau don allah ga wasu na cin alade baka je ka zumbura baki a gabansu ba alade nassin alkur'ani ya haramta shi حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير كو حرمت حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله Allah ya ce abubuwa hudu ya haramta mushe jini naman alade abinda aka yanka ba don Allah jama'ar musulmi wannan ainihin cin naman doki halal ne kuma masu cewa malam abubakar goma bai taba cin naman doki ba ni ina mukabalanta su akan wannan magana in suka yi ta sun yi shishigi domin na san babu wata ƙasa ta musulunci da malam abubakar goma bai shiga ya zauna akalla kwana biyu zuwa bakwai ba to ƙasashe irin ƙasashen sham babu shakka waɗannan ƙasashen yadda kaga ake kai yadda ake kai shanu da awaki da tumaki da raƙuma haka ake kai ainihin dawakai kwata zai yiwu yanzu mutum ya zauna a garin kano kwana bakwai ko wata guda ya ce wallahi shi bai ci naman raƙumi ba ka sani suna yankawa to haka doki mutumin duk da ya zauna ƙasar sham ƙasar siriya babu shakka su ya ci doki ya sani ko bai sani ba domin ba wani bambancewa kawai ba wani abin kyama to sai a ce a yi wai mazhabin su ne ai shi yasa muka kawo magana Shehu Usman ya ce in abu ya tabbata daga manzo Allah ko da wani malami ya dauka ba a cewa ra'ayin malamin ne sai a ce shari'a don haka jama'a su gane wannan wannan aya da suke zuwa su ne muku ƙarya da ita wai ta haramta cin doki dan an mai da kai jahili sannan na biyu kirana na ƙarshe ga 'yan jarida 'yan jarida ku ji tsoron Allah idan mas'ala ta taso ku rinka adalci kuna jin ɓangarori biyu kar ku ji ɓangare kaza ku hana ɓangare kaza magana domin wallahi sai da ne matuƙar naci sannan wakilin gidan rediyon bbc yadda ya magana da ni jiya sun ce mai yiwa su sa yau da rana ko kuma zuwa da daddare ko gobe da safe wallahu alam ko su sa ko ba su sa ba amma ku duba sun ɗauki muryar wane sun sa shak wane shak wane mai martaba wane duk shiyuk da masu maratibu an saka su amma mu ba za a yi mana adalci a saurare mu ba mu ma 'yan najeriya ne 'yan ƙasa ne muna da 'yanci mu yi magana amma sai mu buga wannan wakilin gidan rediyo da farko na sokoto na fara buga wakilin gidan rediyon bbc na sokoto na buga mishi za mu yi magana da shi sai ce tun da daga jihar kaduna nake in bugawa na jihar kaduna sai na buga na jihar kaduna na jihar kaduna sai ya ce ai tun da na sokoton ya fara hada rahoton in koma sai ban gaji ba sai na koma sai ce to ai rahoton ya kwana biyu da sawa don haka yanzu ana sa wasu shirye-shirye a bbc in yi haƙuri bayan kwana biyu sai ainihin in buga mishi sai mai magana to kwana biyu ta yi ajiya na buga mishi ban same shi ba sai na bugawa na kano to allah ya mun gambakatar shi ɗin ya ɗan bani kamar minti biyar muka yi magana kusan magariba jiya na bugawa na ainihin muryar jama'ar jamus shi ma yake ba zai samu magana da ni ba sai dai zai karbi lambar waya ta zai aika musu can jamus su can su bugo mini sai mai hira to wannan ya kai kam jiya sai da na wuni zungur a gaban telefon din dan ka a ce an bugo ba ni nan to amma ba a bugo ba to kun ga wannan ba adalci bane ga aikin jarida domin ka'idar aikin jarida da aikin dan sanda da ayyuka irin waɗannan za ka zama ne ba abin da ya shafe ka da mara wani baya ko da ike kana da naka ra'ayin amma za ka yi adalci ne domin kai wakilin jama'a ne duka jama'a ƙasar nan gaba ɗaya ba su taru akan cewa suna kyamacin dokin nan ba in wasu na ƙi wasu na yadda jama'ar ƙasar nan ba su haɗu kakaf akan cewa a ci ba to don haka a sa malaman wannan ɓangaren da waɗannan ko waɗanne a ji menene maganarsu ina so sai ku bar jama'a kamar yadda ɗabi'ar 'yan jarida take su kuma jama'a su yi hukunci to wannan shine kiran da muke gare su Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu amma jama'a kun ji waɗannan su ne bayanai daga ƙarshe zan gabatar da wani abin mamaki gashi nan wasu jeren giyar kasusuwa guda uku na ɗaya daga cikinsu mun yi shi ne a ainihin wato ranar biyar ga watan biyar hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da sha shida yau shekara shida da suka wuce kenan wanda ya daidai da 29 ga watan Septemba 1995 kasar na biyu mun yi shi ne ranar biyar shi ma ga watan biyar wato daidai da wannan rana guda biyu muka yi a wannan ranar sannan kasar na uku muka yi shi goma ga watan biyar na ainihin wato wannan abin nan wannan wata da wannan shekara wato dai waɗannan kasusuwa mun yi su a cikin kwanaki uku ne karatun littafin bulogul maram ne da muke a wannan masallacin shekara shida da suka wuce wanda wannan karatun muna yin shi ne bayan sallar isha kamar na san cewa matsalan nan za ta taso wallahu a'lamu Allah shi kaɗai da sani amma ban san gaibu ba ba ma ɗaukan karatun a kasar amma ran nan sai na ce kai yau za a ɗauka mun zo daidai babin hukuncin cin abinci da nama da sauransu na ga ga wasu hadisai waɗanda lallai a lokacin ne tunanin wata ran za a aiki da hadisan nan to bari mu tattali kasusuwan nan Allah ya sani ba ma daukan karatun a lokacin amma ran nan sai muka sa kasar muka fara dauka shine daga wannan kitabu saidi wa zaba'ih zuwa karshen bulugul maram muka yi guda goma sha uku amma waɗannan guda uku da ke ciki na yi magana ne akan hukuncin tsere da dawakai da aka ce gashi sahabbai su ne to ina hukuncin irin wannan tsere da ake yanzu polo yake ko menene abin sukuwa sannan ina hukuncin gasar karatun alkur'ani na zo da littafai na karanta sannan mai littafin bulugul marabin ya kawo wani hadisi akan cewa annabi ya bada fatawa ya halatta ba ma naman doki ba naman kura wannan da gardi ke wasa da ita yana amsan kuɗi manzo Allah ya ce za a iya ci namanta muka karanta hadisan imam shafi'i ya ce mutane ba su gushe tsakanin safa da marwa a maka ana ainihin sayar da naman kura ana ci ana sayarwa mahauta duk mu karanta yana cikin bulugul marab sai na ce a ɗauka gashi da hukuncin cin dokin da waɗannan abubuwan duk ga su kasusuwan yau shekara shida ni kaina da na ɗauko kaset ɗin na sai ne mamakin wata magana da na faɗa a ciki wadda ni ma na manta ba dan kaset da ɗauka ba a ciki na ce muna wannan karatun ne saboda wata ran in wani yayi in wani ya yanka doki ya cika ka gigice aƙalla ka san cewa shari'a ta yadda ga kasusuwan guda uku shekarar su shida in aka ɗauko aka sa sai ka ji kamar ɗazu aka yi su kun ga anan ba zan tashi daga wannan tsayawa ba sai na yi wa alhaji abdu mai agogo wanda aka fi sani da abdullahi abubakar gurgu addu'a ta alheri akan da wani lokaci da yake cewa karatuttukan nan da muke yi ina ma a ce manyan malaman nan su rinka daurewa suna zuwa suna saurare to amma suna ganin wane mutum sun fi karfin haka to amma a ƙashin gaskiya saboda allah da damar abubuwan da ake karanta sai ka ga ba su sani ba domin gashi shekara shida da wannan matsala misali sallar juma'a da hantsi din nan ya fi shekara takwas muka karatu da mata ma a bulogul maram don haka wata rana da matsalar ta faru a kaduna wani mutum ya fito yana ainihin suka akai sai mata su nemi shi dariya na ce to ai ma kafallahu almu'minin alqitala mata sun ishe shi da tabarya ba sai an sa bindiga ta so ya jama'ar musulmi mu tashi mu nemi ilimi abin duk da bamu sani ba kuma kan mu shiga akai yanzu ni kun ganni ba manomi bane kuma ban iya noma ba tun da nan aka haife ni cikin gari kuma lokacin wadata ba lokacin yanzu ba an haife ka dole ka je noma saboda haka ban iya noma ba yanzu ban san masara kwaya nawa ya kamata a zuba a cikin rami ba matuƙar ka ce in zo in taya ka ƙarshen ta zan maka ta'adi jama'a mun gane wannan da kyau to haka duk harkar da ba taka ba to kakka shiga malamai kuma da ka gansu dan ka ji suna wasu maganganu rabu da su malamai suna da hassada a tsakaninsu za su iya haɗe kansu wata ran su faɗa da wani malamin gobe sai ka ji su kuma sanda muka yi sallar juma'a anan sai suka haɗe kai suna faɗa da mu yanzu kuma isu isu din sai muka ji wannan ya ce waɗanda suka ci ba 'yan izala ba ne wannan kuma ya fito ya ce 'yan izala ne zagin waliyai da suke ya zama baki gare su gashi na yanzu sun koma suna cin doki kaga sun ruɗe sun buga kai tsakanin su to kaga ni yasa malamai a ji tsoron Allah Allah ya shiryar da mu za mu ainihin saurara anan a kira sallah insha Allah ta'ala sai mu yi sallah na'am بسم الله عليكم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ارسله بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فهدى به الله من الضلاله وبصر به من العمى وارشد به من الغي وفتح به اعينا عميا واذانا صمّا وقلوبا غلفا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح في الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه في الآخرة والأولى ففرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق أهل الجنة وطريق أهل النار وبين أوليائه وأعدائه فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ويقول جل شأنه اليوم أحل لكم الطيبات أيها الناس ويا عباد الله اعلموا أن الحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله إلى يوم الدين والدين ما شرعه الله ورسوله وقد أرسله الله إلى الجن والإنس فعلى كل واحد أن يؤمن به وبما جاء به ويتبعه باطنه وظاهرا والإيمان به ومتابعته هو سبيل الله وهو دين الله وهو عبادة الله وهو طاعة الله وهو طريقة أولياء الله وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسألك عن طعام لا أدعه إلا تحرجا قال لا تدع شيئا ضارعت فيه نصرانية حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والبيهقي والترمذي وأيضا عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وسأله رجل فقال إن من الطعام طعاما أتحرج منه فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يختلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية حديث صحيح أيضا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد ومعناه أي شابهت لأجله أهل الملة النصرانية من حيث امتناعهم إذا وقع في قلب أحدهم أنه حرام أو مكروه وهذا في المعنى تعليل النهي والمعنى لا تتحرج فإنك إن فعلت ذلك ضارأت فيك النصرانية فإنه من دأب, دأب النصارى وترهبهم ذكره المبارك فوري في التهفة عباد الله اعلموا أن الله حذر من القول بغير علم وجعل ذلك من المحرمات بل من أكبرها فقال في كتابه الحكيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال جل جلاله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم والسبب أيها الناس في ذلك أن القول بغير علم كذب والكذب حرام في الشريعة الإسلامية واستجابة لدعوة الشيطان وقد حذرنا الله تعالى من اتباعه فقال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله اعلموا ان الشيخ عثمان بن فودي رحمه الله يقول في رسالته القيمه المسمى بهدايه الطلاب الى طريق الصواب أن جميع ما جاء عن الشارع عليه الصلاة والسلام لا يسمى مذهبا لأحد بل هو شريعة يجب العمل بها على كل متدين بدين الإسلام ويجب إجابة دعوى كل من دعا إليه والمسألة الثانية قال الشيخ رحمه الله المجاهد الكبير أن الله تعالى لم يوجد على لم يوجب على أحد في كتابه ولا رسوله في سنته التزام مذهب من مذاهب المجتهدين بخصوصه ولم يبلغنا أن أحدا من علماء السلف أمر أحدا أن يتقلد بمذهب معين ولو وقع ذلك لأوقعوا في الإثم فرحمة الله على شيخ إثمان ابن فودي المجاهد الكبير قال الله تبارك وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون يقول الشيخ العلامة القاضي الشرعي كبير أهل السنة والجماعة ومرشد الجماعة السلفية أبو بكر محمود الجمي رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية في تفسيره القيم المسمى برد الأذهان إلى معاني القرآن والتعليل بهما يعني الركوب والزنا لتعريف الامتنان المقصود بها إذ الحكيم لا يترك الامتنان بأجل النعم وهو الأكل ويمن بأدناها وهو ما ذكر لها ومنفعة الأكل أعظم من منفعة الركوب فهي أولى بالذكر أولى فهي أولى بالذكر أولا لو كانت مباحة ثم يعطف عليها غيرها كما صنع في ذكر الأنعام وعلى هذا مالك وأبو حنيفة وعليه قول ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه وقيل التعليل بالركوب والزينة لا ينافي خلقها لغير ذلك كالأكل في الخيل الثابت بحديث الصحيحين وعليه الحسن وشريح وعطاء وسعيد بن جبير وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق واحتجوا على إباحة لحوم الخيل بما روي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه أخرجه البخاري ومسلم وروى الشيخان عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل وفي رواية قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الهمار الأهلي هذه رواية البخاري ومسلم وفي رواية أبي داود قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير وكنا قد أصابتنا مخمصة فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البغال والحمير ولم ينهن عن الخيل قلت أي قال الشيخ أبو بكر محمود قم رحمة الله عليه ورأي الأكل للحوم ورأي الأكل للحوم الخيل عندي أصوب لأنه نص ظاهر لا يمكن أن يقال إنه منسوخ بالآية لأن السورة مكية وهذا الحكم مدني وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم وقد فرق فيه بين لحوم الخيل ولحوم البغال والحمير مع أنها مذكورة في الآية الواحدة وعمله صلى الله عليه وآله وسلم شرح لما أبهم من معاني القرآن إذ هو المرجع الوحيد في هذا الشأن وذكر الركوب والزنا في الآية أعظم من الأكل فيما يختص بالخيل إذ ركوبها يأتي بفوائد كثيرة للأكل ولغيره فناسب ما هو أهم فيها وهو الركوب والزينة هذا ما قاله بلسانه وقيده ببنانه الشيخ المفسر القاضي الشرعي أبو بكر محمود جومي رحمة الله عليه في تفسير رد الأذهان اعلموا أيها الناس أن من الحجج التي يحتج بها الذين يكرهون أو يحرمون لحوم الخيل ما أخرجه الإمام أبو داود والنسائي وابن ماجة والطهاوي والبيهقي وأحمد والطبراني في الكبير والأقيلي في الضعفاء من طرق عن بقية بن الوليد قال حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى عن المقداب بن ابن معد يكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير هذا حديث منكر سندا ومتنا يقول الإمام العلامة العقيلي صالح ابن صالح بن يحيى فيه نظر وقد روي عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم البغال والحمير وروي عن أسماء ابنة أبي بكر قالت ضبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكلنا وإسنادهما أصلح من هذا الإسناد هذا ما قاله الأقيلي في كتاب الضعف في كتاب الضعفاء رحمه الله ويقول الإمام البيهقي أبو بكر الشافعي فهذا إسناد مضطرب ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات ثم روى البيهقي عن موسى ابن هارون عن موسى بن هارون أنه قال لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده وهذا ضعيف ويقول العلامة أبو عبد الرحمن المحدث الكبير محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه فللحديث أربع علل الأولى ضعف صالح بن يحيى كما أشار إلى ذلك البخاري بقوله فيه فيه نظر أو مجهول كما يشعر بذلك كلام موسى بن هارون المذكور وهو الذي جزم به الذهبي في كتاب الضعفاء أيضا ويقول الحافظ الإمام ابن هجر الأسقلاني في التقريب لين العلة الثانية جهالة يحيى ابن معد يكرب قال الذهبي لا يعرف إلا برواية ولده صالح عنه وقال الحافظ في التقريب مستور والعلة الثالثة أيها الناس الاضطراب الذي أشار إليه البيهقي والرابعة النكارة والمخالفة كما تقدم في كلام البيهقي فإنا لله وإنا إليه راجعون اعلموا أيها الناس أن هذا الحديث منكر لا حاجة لنا به مخالف للكتاب والسنة وما رواه الثقات انظر هذه البيانات في السلسلة الضعيفة المجلد الثالث هذا كما سمعت ما يهتج به الذين يكرهون ويكرهون ويحرمون لحوم الخيل فإنا لله وإنا إليه راجعون فإذا قد علمت أن لا حجة في الآية على ما يدعونه ولا في الحديث لضعفه ونكارته ولمخالفته لأحاديث الثقات أعلم أيها الأخ المستمع أن لهوم الخيل جائز وحلال في الشريعة الإسلامية إلى يوم القيامة لا يبدل حكم الله ورسوله حكم حاكم ولا اجتهاد مجتهد ولا فتوى مفت ولقد عمل بهذه الشريعة, الشريعة السمحاء بعض العلماء وأئمة الدين في دولتنا هذه النيجيرية في ولاية سوكوتو عاصمة دولة العثمانية الإسلامية في قارة غرب إفريقيا في عيد فطر هذا العام ألا وهو الشيخ العلامة موسى لكوى شيخ الإسلام كبير أهل السنة والجماعة ورئيس جماعة إزالة البدع وإقامة السنة في ولاية سوكوتو ذبح فرسا في داره لأهله وذويه وطلابه المتمسكين بالسنة وعلى منهج سلف الصالح فصارت عليه ثورة الحاسدين من العلماء والجهال من الأمراء والحكام من الظلماء السياسيين الديمقراطيين حتى أخذوه إلى السجن والسجن أولى من السجين رب السجن أحب إلي مما يدعونني مما يدعونني إليه من ترك الشريعة الغراء فإنا لله وإنا إليه راجعون بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود فيا أيها الحكام اتقوا الله في علماء الدين والسنة لا يصيبكم ما أصاب فرعون وغيره من الحكام الظلماء ويا أمير المؤمنين ويا سرك المسلمين اتق الله في علماء المسلمين وفي مسلمي نيجيريا اتق الله يا سرك المسلمين وأطلق سراح هذا الشيخ الجليل شيخ السنة وإمام المسلمين ورئيسهم وتوبوا إلى الله على ما فعلتم من المنكر لحبسه من اعتقال هذا الشيخ ثم اسألوا منه أن يعفو عنكم فقد ظلمتموه لأنه والله ما خالف الشريعة الإسلامية ولا ثار على الأمة فتنة وإنما أحيا الشريعة الغراء السمحاء التي تبيح للناس الطيبات وتحرم الخبائث قال الله تبارك وتعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون
sakimu a daidaita sahu a haɗa kafaɗa jama'a a daidaita sahu a haɗa kafaɗa istaqimu wa atadilu sahu sufuf الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر
سمع الله لمن حمده
اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا باركنا فيه من السماء من الارض ومن الكاشف من شيء
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعسف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله